نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا تقوس ga watan hudu hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai ya yi daidai da ranar talatin ga watan tara ilaliya dubu biyu da ashirin da biyar alkhailin da yake cikin wannan ranaku muna roƙon allah ya datar da musu abin da yake shari ne a rayuwarmu muna roƙon allah ya kare mu muna jaddada godiya ga allah subhanahu wataala da ya ba mu dama na ci gaba da tafsirin alkurani mai girma a wannan markazi mai albarka markazin iya ulumuddin islami wanda yake a masallacin munira unguwar bani fandude daidai kasuwar bankane birnin niyami a jamhuriyar nijar wanda yau insha Allah za mu tashi a suratul mutaffifin daga farkon surar zuwa abinda Allah maɗaukakin sarki ya so Allah ya mana jagora suratul mutaffifin sura ce da aka sanya mata suna daga cikin abubuwan da take karantarwa shine bayani akan halin mutane na da da na yanzu wajen ha'inci a wajen ma'auni ma'aunin nan na sikeli ne ko kuma na metir ne ko abin da ya kama da wannan to Allah subhanahu wataala ya yi jan kunne da da yanzu akan haramcin tauye haƙƙin wani ta hanyar awo kowane irin awo ne shi yasa Allah subhanahu wataala ya bayyana muna a cikin wannan sura bayan bismillahir rahmanir rahim Allah yake cewa wailul lil mutaffifin azaba mai tsanani ya tabbata ga wayanda suke tauye modo shine ma'auni ma'aunin kala-kala ne ko ma'auni na tiya ko ma'auni na sikeli ko ma'auni na metir yar-yar da abin da ya kama da wannan duk wani abu da ake awo da shi idan ka yi ha'inci a cikinsa Allah ya alkawarin zai maka azaba isa Allah ce wayilun wani kori ne na azaba a cikin wuta isa malama suka ce azabun sharilun lillazina yanqusuna al-mikyala wal mizan azaba mai tsanani ya tabbata ga mutanen da suke tauye mudu shine ma'auni na tiya ko kuma ma'auni na sikeli alladhina idaktalu 'alan nasi sune wayanda in sun zo za su auni dukiya a wurin mutane yastawfuna suna cika ma'auni wa idza kaluhum amma in za su aunar za su sayar au wazanuhum ko za su auna alkail ma'auni da ake da kwano akwai abubuwan da da kwano ake auna su kama haci kama aya ko gyada ko sauransu au wazanuhum ko kuma za su yi auna sikeli akwai abin da kuma ana auna su ne a sikeli kamar shinkafa kamar fomdater kamar masu sai da nama to su in za su aunar ma mutane Allah subhanahu wataala yake cewa yukhsiruna sai su rage ayyan usuna huquqan nas sai su rinka rage haƙoƙan mutane masu yin wannan ɗabi'a Allah ce ala yazunnu shi ba su tsammanin cewa ulaika su annahum mab'uthuna cewa za a tashe su da yawmin azim a wani yini mai girma shine yawma yaqumun nasu da rabbil alamin ranar da mutane za su tsaya gaban Allah Ubangijin talikai Allah ya mana jagora kun ga wannan musiba da yawa hatta zai musu jiki ba su iya bari masu awo da tiya wani in zai je ƙauye sayan gero ko hatsi to da nan zai tai da tesh in kana sai da mai a auna da tesh ya sayo in ba ka sai da mai ya tai wani guri ya saya in ya dawo nan sai ya ɗauko ƙaramar tiya ya kawo ya aza kasuwa da ita zai sayar Allah ya ce wannan laifi ne a bar shi masu sayar da nama ko wani abun awo su kuma kowa da irin tashi takala har yanzu ba akwai wanda har kiliyan ɗin shi sun gane ha'inta su yake yi in ya zo ba su yadda ya auna musu da sikelin shi za su yadda su sai a wurin shi amma sai dai a je a sikelin wani ya auna su gani sannan su yadda wannan ba tsohon magana ba ce magana ce da ko sati ba ta yi ba mani mutum ya ce magana ce ta da a masu wannan ɗabi'a akwai su da yawa to in mun ka shiga bayani akan irin wannan za mu ji misalai da dama fanni fanni ga suna banda wannan masu sayan ba su ko in za su sai da ba su yadda a yi haka nan ce sai allazi ne idan talo alan nasi istafun in za su auna gurinka sai sun kware ka amma wai za ka duhun in su za su sayar za su sai da ma ta hanyar awo da kwano awo wazanuhun ko za su sai da ma ta hanyar awo da sikeli duk siru na sai su tauye kuma ba su bari ayi musu irin yadda sun kema yayin da za ka sai da musu wallahi kullun na karanta wannan sura ana tuna wani abokina da muke tare shi dan zinariya ne ka san daga cikin gurin da ake cuta awon zinariya yanzu yanzu ne an cuce ka yace shi yana sana'ar sai yau tafiya ya zo nan gida ya baro yaro ko da ya zo sai yaro ya kama makudan kuɗi ya ce ah ya aka haka ni da abin da nibbar ma bai kai haka ba yanzu riba har ta yi abin da nibbari sai yaron ya yi dariya ya ce to ai ku da kuɗin ku a haka yaushe za a yi mutum ya tara kuɗi ai ba haka na aka yi ba an bar wannan bi da kuɗi sikelin ne za ka ɗan rage kaɗan in an ka kawo zinare an ka auna in za ta yi kilo guda to kai ƙoƙari cikin kilo guda ko garan biyu ne ka rage ko garan uku in wani zo za ka saida mai sai ka in ya ɗora sai ka ƙoƙari ka murɗa shi ka ƙara ko garam uku shi wancan an rage mai garam uku wanga an ƙara mai garam uku garam nawa kenan garam shidda in an ka ini ana yin haka garam shidda shidda shidda in aka samu mutum goma sun zaka garam nawa an ka samu garam sittin garam sittin na zai ya wasa ne in an kai wata guda kana iya ka samu abin da ka kilo guda na zinariya ta hanyar kwarar mutane da kake yi kilo guda na zinariya in ka same shi da an samu kuɗi ko ba samu ba sai dai na banza don haka dai masu sai da yadi sai ya zo a sai da ma shadda a matsayin yadi uku kuma yadi biyu da rabi ne ko yadi uku babu kar a alace bai son wannan ka gaya ma mutum ga abin da za ka saida mishi yanzu kamar masu sai da dabino kuma sai da nama kuma sai da shinkafa kuma su awon madara wannan kwanon da ake zuba madara ciki a auna in an zuba madara shi kwanon yana da nashi nauyi ko bai da nashi nauyi eh yana da nashi nauyi to in an ka zuba madara cikin shi ya kai kilo ɗaya ana ƙarawa a ɗebe nauyin kwanon ko kuma bakin kilo guda ɗin nan ne za a bari eh ina so in gane eh to wasu ba su yin hakan hadda kwano zai baka zero to wannan masu sun su yi gaskiya ne yanzu wanda ba sun su yi gaskiya kaga dai wannan kwanon falle-falle ake yin shi ko to wani sai shi nemo kwano cikin na a shahi shi a yi mai nauyi shi kadai yana iya ya bada kamar garam goma ko ashirin nauyin shi kuma yan tashi aunawa ba a ɗebewa da shi saboda kai dai a cici ba kauye akwai masu yin wannan akwai dai takala daban-daban da masu awo suke yi ta kowane fanni abinda Allah yake so a bari bai da kyau kaka cuci mutum ko ta wani fanni sai sai Allah ya ce ala yazunnu ulaika annahum mab'uthun shin wayannan mutane ba su tsammani cewa ne za a tashe su li yawmin azim game da ranar tashi alkiyama ma'ana li yawmin azim wannan lamun ita ce lamun tawqit lamun tawqit ai libidayati yawmin azim ran da rana mai girma za ya fara sai zama lam bai mana fi li yawmin azim ai fi yawmin azimin sai zama allam lam at-tawqit tadullu ala bidayati hadha al-yawm za a tashe su a farkon wannan yini na alkiyama yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin ranar da mutane za su tsaya a gaban ubangiji Ubangijin talikai. Lirabbil alamin ai bayyana rabbil alamin, don da za su tsaya a gaban Allah subhanahu wata'ala Ubangijin talikai. Allah yake cewa, "Kyalla, haka ne ko? A'aha, al'amalin ba haka yake ba fa, inna kitabul fujjar, lalle littafin masu laifi, ai, inna masirar fujjar, makomar masu laifi. abinda aka wajabta musu shine lafi sijjin suna cikin kunci suna cikin ukuban Allah a ranar tashi alkiyama matukar sun mutu akan wannan laifi kalla Allah ce laysa al'amru kama kama sawwartum kamar yadda kuke surunta al'amarin kiyama ba haka yake ba inna kitabal fujjari lalle littafin ma'abuta laifi su ne kafirai da munafukai da sauran masu sabon Allah Allah maɗaukin sarki ce lafi sijjin ai lafi khasarin lafi khasarin fil ardi sufla ana yana cikin kunci a ƙasa na ƙasa ana littafin mai laifi yana jin cikin ƙasa Allah subhanahu wataala za a shigar da shi cikin kunci shine wasu malaman tafsiri suka ce lafi sijjil ai fi dhiqin shadidin lalle littafin masu laifi ayyukansu to suna cikin kunci a ranar tashi alkiyama wa ma adala kama sijil menene ya sanar da kai kai manzo wannan kunci da Allah ya ce sai Allah ya ce kitabun marqum kitab bi ma'ana maktub abun rubutu ne wanda yake marqum ai bi wuduh wanda ya fito fili an rubuta shi ya fito baro bare wanda ya famu sahibu abinda aka rubuta na laihin da kai da ka gani zaka iya karantawa ka gane idan qara'ahu yawmal qiyama idan mai laifi ya karanta laifin sa ran tashi alkiyama mana duk abin da kai ranar alkiyama yana na rubuce kuma rubutu ba na dagwal-dagwal ba rubutu wanda yake baro baro kowa zai iya karanta ko baka taɓa zuwa makaranta ba ranar kiyama yan kama littafin ka zaka karanta wannan littafin ka Allah ya samu dace maluma daga cikin maluman tafsiri wasu ka ce sijjin huwa ismu kitabi diwani sharri sunan littahi ne wanda yake kundi ne na sharri alladhi kutibat fihi amalul fujjar wa shayatin wanda aka rubuta ayyukan kafirai da shedanu wallahu a'lam Allah subhanahu wataala yake cewa inna kitabal fujjar lafi sijjin ma'ana littafin fajirai kafirai da munafukai yana a cikin sijjil shine wasu malamai suka ce sunan wani diwani ne na sharri da ake rubuta ayyukan masu laifi da shedanu wallahu alam wailu yawma idhil lil mukaththibin banin azaba a wannan rana ta alkiyama ya tabbata ga masu ƙaryata maganar Allah alladhina yukadhibuna bi yawmiddin sune wa'inda suke ƙaryata ranan sakamako ay yukadhibuna bi wuqu'i yawmal jaza su suna ƙaryata cewa ranan sakamako ba zai tabbata ba Allah ya ce ma يكذب به إلا كل معتد أثيم الله يتوما يكذب به با wanda yake ƙaryata wannan yini na alkiyama illa kullu mu'tad sai dai wanda yake azzalimi ne kuma mai tsallake haddi mutajawizin lil hadd wanda yake tsallake dokoki na Allah atim mai yawan laifi ai sahibul athamil kathira mai yawan zunubai shi yana ta yawan laifi bai ma tunanin komawa ga Allah baya aiki dan ya samu lada a gurin Allah shi wannan wanda ya manta da ranar tashi alkiyama idza tutla alaihi ayatuna in aka karanta masa ayoyinmu ayatullahi shar'iyya qala asatirul awwalina sai rinka cewa wannan kissoshi ne labarai ne shine kissasu sabiqin wannan kissoshi ne na waɗanda suka gabata ba wai gaskiya bane baya kare baya gaskata alqur'ani Allah samu dace har yanzu ne ka karanta mai labarin kiyama sai ce waye je gani waye je gani kawai tatsuniya ce ya mutu kawai an mutu ne sai Allah ya ce kalla al'amarin ba haka yake ba kamar yadda masu ƙarya ta kiyama suke tsammani to lamarin kiyama ba haka yake ba me yasa suke dai ƙarya ta maganar da abin da manzo ya zo da shi barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun ai abun nan da suke aikatawa na zunubi yayi tsatsa ne a zukatansu har yasa an yi wa'azi ma baya shiga idan laifi ya yi mutum yawa zai mamaye zuciyarsa zunubi ya yi yawa sai zamanto ko an yi wa'azi baya shiga shi yasa mun Allah ya ce innal abda idza akhta'a khati'a bawa in yi wani kuskure nukitat fi qalbihi nukta sauda idan mutum ya yi laifi za a yi mai dubu baki a zuciyarsa za a sa mai tabo fa idza huwa naza'a in ya tuba an dhunubi daga wannan zunubi wa naza'a nafsahu an irtikabil ma'asi ya raba kansa da wannan laifin da yake yi wastaghfara yan nemi gafarar Allah wa taba ya tuba daga menene daga wannan zunubi to a wannan lokaci sulu'a alaihi su ƙila alaihi sai a cire wannan tabo da aka yi wa in ada in ya ƙara dawowa ila zambe maratan ukura zuwa ga wani zunubi karo na biyu zai da fiha sai a ƙara ɗigo a cikin wannan zuciyar tashi ɗigo baƙi na zunubi hatta ta'alo albahu har ya zamanto zunubi ya mamaye zuciyarsa huwa ran ladhi zakara Allahu shine tsatsan da Allah ya ambata a cikin alkurani da Allah ce kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun wannan yana cikin sahih sunan tirmidhi manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutum yayi zunubi da zuciyar shi ba ta da komai to sai a yi mai digun a zuciyarsa in ya tuba sai a wanke zuciyar tana ne da take amma ya laifi bai tuba ya ƙara wani sai a diga wani ya ƙare sai a diga wani sai da malafi ya mamaye zuciya wannan dauda ta zunubi in ta yi ma mutum yawa ta zame masa tsatsa a zuciya ko an yi wa'azi an ce kaza babu kai sai ce kai ta mutunsu ai aljanna ta mai rabo ce in mutum ya kai wannan mataki samun dawowa gare shi yana da wahala Allah ya kare mu shi yasa Allah ya ce kalla haqiqa innahum su masu wannan dabi'a an rabbihim yawma idin la mahjubun za a kare su daga ganin ubangijinsu ranar tashin alkiyama ba za su ga ubangijinsu ba kuma ba shi kadai ba thumma innahum lasalul jahim kuma lalle su za su konu da wutan jahannama za a kona su da wannan ya isa ai bai isa ba thumma yuqalu sannan a ce da su hadha alladhi kuntum bihi tukadhibun wannan shine abunda kuka kasance kuna karetawa na tashin kiyama to yau ga azaban nan ya faɗo muku malamai suka ce ayoyin nan da suke nuna cewa ranar kiyama za a kare kafirai daga ganin Allah kine ya zamo dalili akan cewa mu'minai su ko za su ga ubangijinsu a ranar tashin kiyama a cikin gidan aljanna Allah madaukin sarki ya nuna muna radda za mu ga ubangijinmu da Allah ya ce wujuhu yawma idin nadira ila rabbiha nazira wasu huskoki a ranar kiyama za ka ga suna nishadi suna kyalli dan suna kallon ubangijinsu Allah ce lillazina ahsanul husna wa ziyada wa'inda suka yi aikin kware a nan duniya to lahira za a ba su husna za a ba su aljanna wa ziyada me ziyada ƙari me ƙari shine ganin ubangiji Allah ya kai mu wannan lokaci manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar ku dai mutane za ku ga ubangijinku kamar yadda kuke kallon wata in wata ya kai dan goma sha uku sha hudu sha biyar kowa yana ganin shi la tudammuna fi ru'yati ba kwa tun kudin juna yayin da kuke ganin su to haka ma kowa zai ga ubangiji in ya yi imani ranar kiyama zai gan shi kamar yadda za ka kalli rana shi yasa manzo sallah sai yake cewa yanka zo aljanna Allah subhanahu wataala zai ce mai aljanna to mina na kuke so ce ubangiji ka ba mu komi komi an yi mana to shine sai Allah subhanahu wataala ya yayi yanan da take tsakaninmu da shi mu gan shi ganin Allah ya komai daɗi sanda muke kallon Allah insha Allah a cikin gidan aljanna sai kamanta da neman aljanna saboda ni'imar ganin Allah tahi ni'imar aljanna shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa a cikin wannan ayoyi kalla innahum arrabihim yawma idhil lamahjubun hakika su dai kafirai a wannan rana za a kare su daga ganin ubangijinsu su ثم إنهم لصال الجحيم ومسنن زاس قونو دوتا جحيم ثم يقال أشيد سو هذا الذي كنتم به تكذبون والنفا شيني أبون دكو كسنشي كنا قريتاوا الله مدوكين سركي يمن جاقورا sannan Allah subhanahu wataala ya zo yana mana bayani akan makomar masu biyayya ga Allah Allah ce kalla haka ne ko inna kitabal abarari lalle makomar masu biyayya ga Allah mana inna masiral muttaqina alladhi kutiba lahum fi an yasiru ilai ana abinda Allah ya wajabta makoma ga masu biyayya ga Allah inna kitabal abrar lalle makoma ko littafin masu biyayya ga Allah lafi illiyin yana cikin daraja maɗaukaki a cikin aljanna wa ma adraka ma illiyun me ya sanar da kai abinda ake ce da shi illiyun mana ad-darajatul aliya daraja madaukakiya me ya sanar da kai ita kitabun marqum ai ma'ana littafi ne rubutacce da aka rubuta aikin 'yan aljanna marqum aibi wuduh ya famu sahibu wanda wanda ya aikin yana karanta zai fahimta ya shahaduhul muqarrabun mala'iku na kusa suna leƙawa cikin littahin kamar shi ɗan aljanna wanda ya aikin kwarai duk ayyukanka na kwarai akwai mala'ikun da suke leƙawa suna madalla da wannan bawa madalla da wannan bawa mutumin kirki wanda ya yi kaza ya yi kaza kamar yanzu an zo resulta kafin ya hito akwai wa'inda suna da damar su ga aikin da aka yi sai ka duba aika ce ka wannan bawan Allah ma da da shi ya yi kokari ku duba abin da wani ya samu ai wani ya samu matsayi kaza kai baka sani ba yanzu haka ayyukan ka na kirki a kuma mala'iku da Allah ya ba su dama suna lekawa suna gani kai baka sani ba dan malam Nasir inda ka ga tarin ladar da Allah ya baka tun duniya a nuna ma ai sai an rufe baki ta sai an rufe baki saboda murna ko ba haka bane wani kuma ya ga laifin da aka rubuta mai sai hankalin shi ya tashi yalla ce ya shahadahu al-muqarrabun ay yattali'u alayhi al-muqarrabun min mala'ika min mala'ikati kulli sama kowane mala'ikan da yake sama suna leka ayyukan mutanen kirki suna gani suna yi musu addu'a Allah ya ce innal abarara lalle masu biyayya ga Allah lafi na'im suna cikin ni'ima kun ga yaje na mana ishara wanda ya bi Allah Allah ya ce yana cikin ni'ima ana shiga ni'ima ta aljanna ne a nan duniya ko sai an je lahira eh to shine a marahil mataki guda uku duk wanda yake muttaki ne yana cikin ni'ima a dukkan mataki daga cikin wannan matakai dawa matakai na rayuwa uku ne wannan rayuwa ta duniya sai rayuwar kabari sai rayuwar lahira to muttaqi yana cikin ni'ima a rayuwar shi ta duniya Allah zai cire mata shi hankali kuma kaga Allah ya dora ma rashin lahiya ana son ladarka ta karu ne in Allah ya baka kuɗi ana son kai aikin kwarai da su ne in Allah ya ka talaka an ga talaucin ya dace da kai zaka yi hakuri shi yasa aka yi ka talaka ka kula da kyau wanda ya san Allah in yana da bai alfahari da ya samu kuma in bai da bai damuwa da bai da ya san komi daga Allah ne amma wanda duniya ce ya sa gaba in ya samu zai ji daɗi kuma ba zai biyayya da dukiyar da Allah ya bashi in bai samu ba kuma an shiga damu Allah ya mana jagora shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce innal abrara lafi na'im lalle wanda suke ma Allah biyayya suna cikin ni'ima shine za su ji daɗi a cikin gidan aljanna على الارائك ينظرون ارائك جمعنا نا اريكا وهي وهو وهي السرير المزين بالستائر shine gado wanda aka kawata shi da kayan shimfiɗa iri-iri shine alal ara'ik suna kan gada shi yanzuruna suna kallon juna kallo na birgewa Allah ya samu dace nan kallo yanzu runa shi suna kallon junansu ne ko suna kallon ni'imomi daban-daban wasu malama suka ce ka kalli dan uwanka kuma ka kalli ni'ima ka diba da kyau ka ce wai kai na adda kaza wai ka zangana wani yanzu kamar ka zangana wani kamar dai yanzu ga wanda ya to daga ƙauye ai duk mun san junan ko ka taho daga gida ko jaka baka da ita cikin lelan baya ka kasa ko cikin leda baka kasa ko dan riga da dan wannan ka kazzaka ka samu jikka biyu aka sa ma kaya cikin kura kana turawa kadan kadan aka buga dan kes kadan kadan haka sai shago kadan kadan ka gina gida kadan kadan haka ba wasu haya wata rana kana kwance sai ka daga kaga ce wai yanzu ni na annanan ga ni da ne to daga kauye kaza yanzu ni na adda kaza ni na adda kaza ai a duniya muna irin wannan lissafi ko ba haka bane to haka zaka yi irin wannan lissafi in ka shiga aljanna ka shiga sai ka diba haka ce yanzu ni na adda wanga wanga nauna yanzu wanga naune kana tsaka kallo sai a nuno ma wani ke ce wanga naune kuma kana bisa gado alal ara'ik kan garaje wannan ya nuna duk wanda bai aure ba shi aure gwabro mai kwana ƙasa ba bisa gare ba ko a lahira aljanna ma gado ne ma ne ko ba ga wani Allah ya wani jagora alal ara'ik suna kan garaji kuma kula ba ce alal arika ce ba alal ara'ik kan garaji wannan yana nuna ya jira ba gado guda gare shi ba yau in yi hawan ga gado gobe ta yi hawan can gado jiwu shi hawan can gado ka san dai ne ma ne ko nan duniya yau kana wanga gado gobe kana wancan gado jibi kana wancan gado akwai bambanci da kullum gado guda na kake Allah ya wani jagora ko ni ne na fahimci haka akwai bambanci aljanna kun san ba gajiya kullum ina maimaita wannan ka zauna kuna hira ka yi haka ka gida kana hira ka shekara saba'in baka juya ba ana hira ba ka zuwa hitsari ba a taya sallah ba a azumi ba a kwana babu gashiya ka tashi kai kuma shekarun ba su karewa bale ka ce na shekara ɗari na ce shekaru na a'a sai ka shekara miliyan ɗari sai ka kamar yanzu ka shigo idan ka shekara saba'in kana hira ba wani abu bane Allah ya kamu can ni dai kan a can in an haɗu akwai labari ina ne muke Allah ya ce alal ara'iki ko yanzuruna suna kallon juna ta'rifu fi wujuhihim kana ganewa kana gani a huskokinsu nadratan na'im kalli na ni'ima bahja haske na ni'ima kana kallon su kana ganin haske na ni'ima yau wanda ka san shi da ƙir yake ci yana sha kun haɗu sai ka gan shi a babban mota ya ɗinka shadda mai kyau ya sa ya sa hula mai kyau da ka gane kana gane an samu canji haka aljanna da ka kalli ɗan aljanna ka san wane wane ka canza ashe hori kake wani sani kun gane misali wallahi da yawan mu nan gaba baƙaƙe muke ba boni na ya samu ka zama baƙaƙe akwai da yawa inda za ka samu canji ba sai an ta yi lahira ba fa don nan duniya in ka samu wani biro aka yi shekara biyu a ganka sai an ka ce wala wani ba mu gane ka ba ka canza ta amma mun Allah mun gode ma a bisa nema da kai muna eh Allah ya je menene gaba yusqawna min rahiqin makhtum za a shayar da su min rahiq daga wani irin giya makhtum wanda yake tatacce ne maktum haka ne ko ma'ana wanda yake yana da marufi rufaffe ko kuma ba a bar wani ya amfani da shi kafin kai ba su kauna mirhiqin maktum za a shayar da su da wani giya wanda yake ƙarshen shi in ka gama shi akwai kamshi kuma ba a bar wani ya amfani da shi ba kafin kai ana abu ne wanda yake Allah ya tanajin shi saboda kai ɗan aljanna in Allah ya samu zo sai mu sha mu samu natsuwa na'am menene iskauna min rahiqin ko za a rinka shayar da su mana ma'aikata wayanda aka sa za su yi muku aiki rinka shayar da ku min rahiqin daga wani giya wanda yake mahtum wanda yake an iyakance shi an gyara shi an rufe shi ma'ana ala ina iha akan wa'innan kwanoni nata ala ce khitamuhu misr ko ba haka bane ƙarshen wannan giya in ka sha ka kai ƙarshe zaka ji ƙanshi kamar na miski yana fitowa ay tafuhu ra'ihatul misk min zaka ji ƙanshin miski yana fitowa ila nihayati har zuwa ƙarshen shan giyan ana in ka shashi a ƙarshe za ka rinka jin ƙanshi na miski wa fi dalika a game da wannan don samun irin wannan matsayi faliyata na fasil mutanafisun wa'inda suke gasa sai su yi gasa mana nan ne ya kamata a yi tsere da aga an same shi kowa ya ga ya samu ya kai ga wannan guri na aljanna Allah ya ce wa mizajuhu min tasnim wannan abin sha da za a ba ku an hada shi ne da wani idon ruwa da ake ce da shi tasnim idan aljanna akwai nau'i nau'i na idanuwar ruwa to abin da za a hada muku da wannan wani nau'in ido na ruwa ne da ake ce da shi tasnim shi tasnim din na ayinan wani idon ruwa ne ya shirabu bi hal muqarrabun makusanta ga Allah su ne za su shan ruwa da za su rinka sha daga cikin wannan wannan abin wannan maktum din ay wannan tasnim shine ayinan wani idan ruwa ne yake a cikin aljanna ya shirabu bihal mukarrabun wanda makusanta wani suka imani da Allah za su rinka sha daga ciki innal ladhina ajramu kanu minal ladhina amanu yadhhakun lalle waɗanda suka yi laifi a nan duniya suka tsallake doka na Allah suka kibin Allah suka kafircewa Allah kanu sun kasance a nan duniya min alladhina amanu yadhakun suna dariya ta izgilanci ga wanda suka yi imani suka ga mutum kana dauke da littafi sai cewa na makaranta ne sa'a sai shi dariya shi yayi wurin kwallo ka dawo daga makaranta a malai wa ka hulata an ka sai la ustazai ta sai shi dariya a matsayin hali naka ka san da dama biyun nan ana kallon juna kallon kallo ne ana kallon biri da ayaba ake ma juna shi dan iska kullun yana ma kallon ayaba ne kai kuma kana masa kallon biri ne wanda bai bai Allah ba shi in kana wannan yanzu zaman da muka wani gane yake ba mu da aiki na mu kuma muna ganin shine dan asara shi da yake zo ya bi Allah to amma ɗabi'an mu'mini a duniya ba sa wulakanta mutum ko da bai bi Allah ba amma ɗabi'an mutanen banza in sun ga ka riƙe Allah sai sun ninka sukan magana suna rinka gaya ma suna dariya ka suna ma izgilinci aiwa ne a rinka gyara wanga gemu ya yawa haba an gane misali a ga wani izgilinci na yanar shi da kai shi an hana shi ajiye nashi da ya aske nashi mai ruwan ka ka ce mai shi bar nashi amma a'a shi yanzu nakan ya tsone masa ido wa idza marru bihim nan ne ko idan suka wuce wajen mu'mini ya taramazun za su rinka tunkuɗa juna suna ƙwallata juna su kafaran wa junan suna dibowancin wa idan ƙalabu ila ahalihimun ƙalabu fakihin in suka koma kuma a gidajensu za su koma cikin iyalansu suna yin izgilanci ga mu'minai kaga dai in kun haɗu su yi dariyarku in ma ba ku gansu ba wa junansu sai sun dagi juna su nuna ku kuma in yadda ya gida labarin da zai ba matar shi da 'ya'yan shi ai na ga wani ustaz ya yi kaza ko ya yi kaza ko ya yi kaza Allah ya kare mu wa idara auhum idan suka ga musulmai su kafirai qalu sai su rinka cewa in haula ila dallun lalle wa'incan batattu ne sun kauce ma dariƙa ta gaskiya sun kauce ma hanya na gaskiya su ake wannan magana kafirai mutanen banza su ga cewa mu'mine sun bata yanzu don Allah suwa ake cewa masu tsananin addini suwa ake cewa masu tsananin addini duk duniya akwai wanda ya kai ahalin sunna sauƙin addini amma kagare yan bid'a suwa yi abin zagin su ahalin sunna yan shi'a suwa ne abin zagin su ahalin sunna yan tatsina suwa suke zagi ahalin sunna yahudawa suwa suke zagi nasara suwa suke zagi ta hasabuhum jami'an in ka ji su suna zagi ahlus sunna sai ka aza dukkan addini guda suke wa qulubuhum shatta kaga dan dariqa bai da dan shi'a ba duk yadda kaga su hada suna zagin dan izala eh an ce to mu gane ba su yadda dan kalakato bai da dan dariqa ba kuma bai da dan shi'a ba amma za su iya haduwa a zagi ahlus sunna amma an ce a game ba su yadda bai hude bai ba su in kaje suna zagin ahli sunna sai ka iri ɗaya ne sai an koma gehe ko kowa ya jara shi addini ta sabahum jami'an wa qulubuhum shatta to da Allah su ahli sunna da ake zagin su mele yin su ba bi su da komai musu musu ku ku bi da ku ku bari mu mu yi sunnan ai gaskiya dai goya ce amma ba a bari sai an yi ta zagi eh ustaz eh ustaz Allah ya wani jagora wannan izgiranci ne a hai ku tsanantawa kuka yi ina na tsanani yake a sunna babu babu kuma ba wanda zai rayuwa ya ja samu sauki inda ya zama hada suna ne zai gane rayuwa tana da sauki amma duk da haka sai kaga yan sauran suna ta suka Allah ya ce wa ma ursilu alaihim hafizun ai mu ba mu aiko su ba alaihim hafizin ba mu aiko su su zama wasu kula da su ba ma'ana kai da kake cewa tsanani gare su ko kuma kaza ne ba mu aiko ka ka kula da su ba kai tabbatun su kai naka su ma su yi nasu Allah ya mai jagora Allah subhanahu wata'ala yake cewa فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون to yau farana alkiyama masu imani za su yi makafirai dariya za su yi musu izgilanci su ma a yaushe alal ara'iki suna kan gadajen su a zamne yanzuruna suna kallon juna mana suna kallon makiyansu a cikin wuta ka san ita wuta akwai wani connection da Allah ya yi kana cikin aljanna sai ka ce wani sai a ce ma gashi ne kuma in za ka kira sunan shi zai ce gashi kai ba ka ce mu ka zana ba to kaka yau ga inda kake ga inda nake akwai bambanci ce wallahi ya sani to kun san inda Allah ya hikima a aljanna fa babu ganin tausayi fa babu ganin tausayi da mutum zai karbi musulunci baban shi ya karɓa musulunci kana aljanna sai ka tuna da babanka sai a nuno ma shi to in ka gan shi baka to sai ka ci kai wani ci baba na aljanna babu damuwa ka gan shi sai da ka ƙara jin daɗi shi abba bai Allah ba shikenan a ba a bakin ciki a aljanna abokin ka bai bi Allah ba a aljanna ka gan shi ka shiga damuwa Allah bai kawo ta babu kamar yadda ka san ba za ka taɓa tausaya wa ruwan sanyi in ka inu da azumi ba idan ka sha ko moda nawa ka sha na ruwan sanyi kana cewa kai ka matsa musu a babu wannan addinin babu in ciki alal araiki yanzurun Allah ya ce hal thuwi wal kuffaru ma kanu yaf'alun bi ma'ana ai an saka wa kafirai sakamako gurgurun abin da suka sace suna aikatawa mana an yi musu hukunci wanda ya dace da aikinsu al thuwi wal kuffaru ai an saka ma hakika an saka wa kafirai ma kanu ya faluna daidai da irin abin da so kasance suna aikatawa in ya zama tambaya shin an saka ma kafirai da irin abin da suke aikatawa eh an saka musu ina amsa shine kafirai an yi musu sakamako gwargwaron abin da suka kasance suna aikatawa Allah ya mana jagora to wannan sura eh, eh, suratul inshiqaq wanda tana bayani akan halaye na alkiyama kuma hadithin da muka karanta zai yake cewa duk mutumin da yake son ya ga kamar yana kallon tashin kiyama ya karanta suratul inshiqaq da kuma suratul takwir da ya sama'un shaqat shine wannan inshiqaq infitar suratul takwir to shine Allah ya fara da bismillahir rahmanir rahim da sura al-rahman rahman mai jin Allah ce idan sama'un shaqqat idan sama ta tsage ai ta shakkakat wata mazzakat idan sama ta tsage ta watse gaba daya don sabkowar mala'iku Allah ce wa azinat li rabbiha ta ji azinat ai sami'at wa ata'at amra rabbiha ta ji ita sama ta kuma yi biyayya game da umarnin da ubangijinta ya bata wani umarni ne ubangijinta ya bata ubangiji ya bata umarnin ta kece ta tsage ta bada hanya ta bada waje bisa Allah ce wa adinat li rabbiha ta ji adinat bi ma'ana sami'at ta yi biyayya game da ubangijinta wa huqqat kuma ya cancanta da ita sama da ta yi Allah biyayya da shi yayi ta wa idha al-ardu muddat kuma yayin da ƙasa ta miƙe aka miƙar da ƙasa wa idal ardu muddat ay ittasa'at ruqatuha yayin da sasannin ƙasa suka miƙe ƙasa na kiyama bayan an narkar da duwatsu an zub da gine-ginen da yake cikin ƙasa ba kore ba turi zaka ƙasa ta miƙe sar ranar alkiyama kenan Allah subhanahu wataala yake cewa wa alqat ma fiha ƙasa za ta fidda dukkan abin da yake cikin ta za ta amayo shi duk abin da a cikin ƙasa za ta fito da shi wa takhallat za ta wofinta ya zama cikin ta babu komai kamar uwa ta haifi dan da yake cikin cikin ta to haka ƙasa duk abin da ta hade za ta amayo shi ranar alkiyama wa azinat li rabbiha ita ma ƙasa za ta ji umarnin Allah ta yi masa biyayya wa hukkat kuma ya cancanta da ƙasa ta yi biyayya ga umarnin Allah saboda mi Allah subhanahu wataala shine ya halice ta ya samar da ita a ranar alkiyama alimat nafsun ma qaddamat wa akharat ya yi halin insani ko anya mun kai can ba mu kai ba ba mu kai ba ko mun yi wa'adinat li rabbiha wa hukkat ta ji ta yi biyayya ga umarnin Ubangijinta wa hukat kuma ya cancanta gare ta ita ƙasa da ta ji maganar Allah ta yi Allah biyayya sai Allah ya ce mene ne gaba ya yi hal insani ko to shi kenan ya yi hal insani Allah ya ce ya kai mutum ɗan adam innaka kadihun lalle kai za ka yi aiki a nan duniya za ka yi ƙoƙari kadih ai amilun innaka kadihun ila rabbika za ka yi aiki ila rabbika kuma zuwa ga Ubangijinka za ka koma, kada han. Kini sai zaman innaka kadihun kada han ila rabbika famulafi. Lalle kai ɗan Adam za ka yi aiki, aiki tukuru, kuma za ka koma zuwa ga Ubangijinka ka haɗu da shi. Ya ayyuhal insan, ya kai mutum ɗan Adam. ka sani fa innaka kadihun ai sa'in ila Allah ta'ala zaka koma ga Allah wa amilun a'malan min khairin aw shar zaka yi aiki ko na alheri da ko na shari dan adam ne dole a duniya sai yayi aiki ko kai aikin kwarai a yau ko kai aikin banza amma yini bai hituwa shi fada ba kai komai ba batai ja ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaɗai ya kai dan adam lalle kai a nan duniya za ka yi aiki tukur sannan zuwa ga Ubangijinka za ka koma karu da shi. Shi dai aikin dole dai cikin ɗai biyu ne, ko aikin kwarai ko aikin lala, ko ka bi Allah ko ka bi Allah. Shi za ga in sahiya ta yi ko ka ga wasu cikin ɗa'a ga Allah ko ka ga wasu cikin rashin bin Allah haka ne da ɗabi'ar da Adam take Allah madaukin sarki ka sa mu kasance daga cikin wa'inda zamu ba da lokacin mu gare ka fa amma man uta kitabahu bi yaminihi amma fa duk wanda aka bashi littafin sa bi yaminihi da hannunsa na dama ranar alkiyama kenan Allah yake cewa fa sawfa yuhasabu hisaban yasira to da sanin za a masa hisabi hisabi mai sauki kunga wannan yana fassara mana wai da suhufu musharat yayin da aka watso da takardun aiki to kowane takardar shi za ta zo gare shi amma kafin ka karbi takarda akwai mala'ika na zai dauka takarda ya baka da hannun damu ka kaga takardar ka a hannun dama ko baka bude ba ka san ka tsira an gane misali ko da kaga lissafinka ya faɗo a cikin mutanen kirki to alhamdulillah Allah ya kare mu Allah ya sa ranar kiyama mu ga littafin mu a hannun dama za ka ga makarniya ha hannun dama kana na je ba ka iya haƙuri ma sai kada ga mutum ka ce diwa ka gani diwa amma ai exam ne result ɗin ka fito ya yi kyau ba ka yi haƙuri sai ka nuna ka zo ka samu a kiri in za ka shigo gida da ihu za ka shigo ba na samu an fahimci hausa kai ko ka san a kirin lahira ta yi a kirin duniya a ba mala ba za ku yi hasabu hisaban yasira da sanu za a mai hisabi mai sauƙi wa yanqalibu ila ahlihi masrura sai ya koma zuwa ga ahalinsa malamai suka ce ahalu anan shine almu'minin yan uwansa mu'minai wasu suka ce a ahalu shine min alhurul ain na matan da zai samu na hurul ain masrur fil janna yana farin ciki a cikin aljanna ana sai ka shigo gida shigo aljanna kana murna in cikin mu'minai ne in cikin matayenka ne da 'ya'yanka duka zaka dawo Allah shi hada ku kana murna wa amma man utiya kitabahu wara a zahri amma wanda aka bashi littafin sa a hannunsa na a bayan bayansa amma man utiya kitabahu wara a zahri haka ne ko wanda aka bashi littafin sa a hannunsa na a bayan bayansa shine wanda Allah ya ce wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi shine wanda za a ba littafi a hannun hagu shikenan wanda za a ba littafi a hannun hagu sai an bankara baya a bashi ba wanda za a ba ba sai a ce to ka karanta shi ta baya ko yanzu aka ce ka wai ga baya ka kalli mutum ai yake ya same ka wani a ce ka karanta littafin ka a bayanka fa sawfa yad'u thubura Allah subhanahu wataala yake cewa da sannu zai kira ma kansa halaka kamar yadda na a duniya zaka je mutum yana wayo shi ya ga arkane ya lalace to haka ma wanda ya samu littafin sa hannunsa na hagu alayra sai ga ya fashe da kuka halaka halaka fa sawfa yad'u thubura da sanin zai kira halaka Allah ya kare mu Allah subhanahu wataala yake cewa yasla sa'ira kuma zai kono da wutan sa'ir ai zai dandano zafinta me yasa innahu kana fi ahlihi masrura ai ya kasance a nan duniya yana farin ciki a cikin iyalansa na izgilanci idan an kama malami an kulle sai ya zo ce ainihin nisa an ka kama shi ko gobe wani malami ya muna rashin kunya sai mun kama shi mun kulle yana faɗi duk wanda ya ci mutuncin bayan Allah a nan duniya ranar lahira ba zai murna ba sai ya zo yana inda ya sani me yasa yake yin wannan laifuffuka innahu zanna Allah ya hur shi mai laifi a nan duniya yana tsammanin ba zai koma zuwa ga Allah ya hura ay yarji innahu zanna Allah yarja ila khaliqi yana tsammanin cewa fa ba zai koma zuwa ga Allah ba ran tashi alkiyama Allah ce bala a'a lamarin ba haka yake ba inna rabbahu kana bihi basira ai ubangijinsa ya kasance mai gani game da halayensa duk abin da mutum yake Allah yana gani duk abin da mutum yake yi Allah yana ganin shi sai Allah ce alam ya alam bi anna Allah yara shi mutum ga Allah yana ganin shi ba wala inna rabbahu kana bihi basira Allah ce a a Allah yana gani game da abin da duk dan adam yake aikata wala uqsimu bi shafaq Allah ce ina rantsuwa da shafaqi shafaqi shine himradul ufqi indal ghurubi jan da kake gani a sama bayan rana ta faɗi shine shafaqi Allah ce ina rantsuwa da shafaqi da magariba bayan la'asar an jima kaɗan sai rana ta faɗi za ta bar wani ja wannan ja shine shafaƙi dala da me aka yi shi eh da wani sinadari aka yi shi Allah ne ya san da me aka yi shi Allah yake kula da shi in ya tafi Allah ya san inda yi Allah ya ce to yana rantsuwa da wannan shafaƙi fala uqsimu bishafaq kenan nan yana iya zama fa'ul istinafiya la ta zama litta'kid uqsimu bishafaq kenan ina rantsuwa da shafaqi shine jan da rana take bari bayan ta fadi wallahi wama wasaqa ina rantsuwa da dare wama wasaqa da abin da ya tattara da abin da dare ya tattara jama'a dare yana doke da al'ajabi da dare akwai al'ajabi a nan birni ba ka ma gane dare yana da al'ajabi ka tai ƙauye wani ƙauye za ka ga duka bukkoki ne kuma da mai wancan buka da mai wannan buka ba sa shiri wani yana neman ma wani ya kashe amma in dare ya yi kuma sai ga kowa ya kwanta an tashi allah bai bar wani ya zo ya tafa wani cikin daren nan a ƙauyen nan akwai macizai zagaye da garin amma in dare kowa ya yi kwana su macizan na farki allah bai bari su zo su taɓa mutane in dare ya yi kana aika ɗauki ashana duk an butocin nan da akwai ka kunna musu ashana wala wani yana da wata zuciya ba ta da kyau kuma Allah ya hana Allah jama'a Allah Allah karimun ne Allah yana tausayin mu in dai ƙarfi kake ji da shi ba kai kwana ba da kai kwana ƙarfin ya ƙare in wayo gare ka da kai kwana wayan ya ƙare in dabara gare ka da kai kwana wayan ya ƙare sai da kake ba dalawa ke tsaron ka Allah Allah ce wallahi wa ma wasafa wal qamari idan tasaba ina rantsuwa da wata idan ya cika hasken shi sha uku sha hudu sha biyar hasken wata ya kai kar Allah ya ce ina rantsuwa da wata idan ya kai hasken shi ya cika haskensa da tarkabun na tsabaqan an tsabaq sannu dai ku mutane za ku taka mataki bayan mataki mataki bayan mataki kowane ɗan adam zai bi mataki bayan mataki kana ɗigon mani ko majini kana jini ka zama tsoka kana jinjiri ka iya tafiya kana samari ka zama baba kana dattijo ka zama tsoho kana nan a waye gari a gari gaba ɗaya ma yana son a nuna tsoho kai na za a tuwa gurin ka girma kowa lace haka za ku mataki bayan mataki ku mutane Allah yake cewa menene a gaba wa ma lahum la yu'minun menene yake hana su yin imani mana su masu ta ranar alkiyama masu ta alkur'ani menene ke damun su da ba su yin imani wa idza quri'a alaihim alquran la yasjudun an karanta musu alkur'ani ba sa yin sujjada ta girmamawa ga Allah mun gane ko ba su sujjada dan Allah ba su kankan da kai ga Allah walil ladina kafaru yukadzibun Allah ya ce a'a su kafirai ma suna karyatawa suna karyatawa suna saba wa gaskiya Allahu a'lam bima yu'un Allah subhanahu wataala shine yafi kowa sani game da abin da suke boyewa yu'una ai ma yaksubuna fi sudurihim abin da suke boye a cikin zukatan su Allah shine ya sani duk abin da kake kudurtawa baka bayyana shi Allah ya sani saboda haka fa bashirhum bi azabin alim kai dai manzo kai musu bishara da azaba mai radadi da wannan ne yake ce albishara ta ce da alkhairi wa ta ce da shir kana ya ce mu mutum ina ma bishara da alkhairi ko ina ma mutum bishara da shar sai dai an yi istimalin bishara da alkhairi ya zo ka ce wani albishirinka abin da zai tsammani abu ne mai daɗi sai ya ce goro sai ka ce babanku ya rasu da Allah ya yi ko bai yi ba kun gani shi yasa yustamalu lil-khair wa lil-shar lakin istimaluha fil khair akthar min istimaluha fil shar na Allah yace fa bashirhum kai makafirai bishara da dami bi azabin alim ku dai ina muku bishara da azaba mai radadi Allah ba zai so wannan bishara da shi ne ba haushe za ka ga ya saba da duk sadda za ka ji an ce ina ma bishara za ka ga alheri ne amma na yin bishara ko ba da alheri ba wani albishirinka goro rolin da an kai gidanka ya faɗi zai ce dama kana son shi waɗin ne to bashirhum bi azabin alim kai musu bishara da azaba mai radadi Allah ya ce menene illallazina amanu sai dai waɗannan da suka yi imani da Allah suka yi imani da manzo Allah wa amilus salihati suka yi aiki nagari su kan waɗannan lahum ajrun ghayru mamnun suna da lada wanda ba zai yanki ba ma'ana ba za a rage musu ladan su ba a ranar lahira za a ba su aljanna Allah madaukin sarki ka ba mu aljanna to abinda muka yi daidai muna roƙonka Allah ka ba mu lada ka karba mana abinda muka kuskure kuma muna roƙonka Allah ka yafe mana سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك